أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلا وكلا جعلنا صالحين
جزاك الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markazin ahlu sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 17 ga wata na shawwal hijira shekara 1442 wanda ya dace da 28 ga watan biyar shekara 2021 yau kusan kwanan hamsin ba daya rabon madarsun juma'a rabon da ramadan kwana goma sha bakwai yan uwa muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya amshi dukkan ayyukanmu na kwarai kurakurai allah gafarta mana ga shi dai kamar jiya kuma an dawo a yan uwa kayan muhara karatu akwai tambayoyi guda uku wanda ɗaya ta yawa ka yi kira kayan aiki na wasiƙa ina shigowa ma a talibin da ita abin da yake yawo a hanyoyin watsa labaru koya da labaru na maganar wani abu da aka yi a wata koli sai don baskowar da maradi wata shegantakar ɗalibi suka yi shegantaka ce kuma amma wai abin ma yake wai akwai wa cikin hawan ne jama'a ko gumud ko gumud din ko akwai dan dubu dubu ba yau ko wai masalar wai wasu dalibai ne dan shegantaka wai a cikin kalas mushaka yake shigo wai kurin aka taru da yan mata da samari wa cikin ilam wani zaman to wali wani ango wa aka bar jika biyu aka yi ma'amai da wata kurin mushi yaji kurin suna ana buɗa a cikin masallaci a cikin barkalar wani ya shigo su an nama arme da amarya da ango ana kai wani zama da ke wai wannan arman waya arman wayar da ba arman arme ya yi kobi ba wai hakan bai ake wa abubuwa tabbata yau da zartar abubuwan kama abu kwaya ma a yi nasu da addini wa hakan bai ake wani arman wasu ce a yan ya suke ta wani kurin gaskiya da wani abin da ya ba haushe ba ta ce malam wannan ba ce iskanci ne ma ba ta taka ba Allah ya tsaye kai ciwo ta zauna wai wuta kullum aka ce kullum in ka da kuma da kullum daga lakwar ku zo yau da alimi yan uwa ba magana yara ba kuma ce ba bane ba yaro a premier na yara ko ce ce daga cewa kullum ce ga daga ce kullum wallahi shi ba tarbiyya ko ta lafiya wasa da wasa da addini gaskiya ba wani yara yaro a premier a lise aji na biyu a mun tsariya a ce wa yaro ba magana yaransa kullum shekantaka ce ko ake ma addini kullum ba tarbiya na fatar Allah shi da amma wa maganar cewa wai almi a tambaya ko almi ba ba tambaya abu ne kuma ba magana yara ko uwayen yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nakallabi wali zuwa karshe ba yanda za a yi almi da suna almi ga waliyin ga waliyin da wali ba da ba a ba ne bane ba ce da kaka ce kun ko mun ya suka yi ba almi bane ba bale ya ce wai suke ta to kullun almi da kace ka ba kun na ba ne wani kullun daga zuwa da kuma ka ba ne mutane wai wace wa tambaya wa almi yayi da mun shiga saka ce ba annabi bane ba ba wata kuma juba ba wani juba kawai abu kun shiga saka ce inda ba da dabi wata sai a mutala dabi wallahi ba ta ma mutala dabi gaskiya alakol ko alakol shiga saka ce da wani kai kare ya ga wanda abu ne gaskiya gaskiya ya fara mutala ba ta bane ba shiga saka ce a gaban wani sai gaskiya ko wata da gudu ya ga wata abu mutala dabi gaskiya so kuma an sa gyara sai magana ta ta biyu kan magana kan zata ta sabi ɗan wani magana an sha muna tambaya kuma tana yawa ga wasu malamai ɗan wannan na gaya muku wannan magana cewa malami balle na sunna don gajiyar magana kakka zargi shi kan wani abu da wata wuce shi inganta hadisi ko raunanawa ya daga cikin ishtihadin malami illa adiba waye mai inganta ko mai raunanawa ana diba kari an ce koda jahili ya da dama ijtihadi kan neman wanda yake maka tsawa wannan shi ne yan uwa mangaru akwai lalle na shakka mu a nan malamin zai iya magana kan hadisi dalilin isnadin da yake wuce shi zai yi magana ta inganta amma bai same ta ta hanyar kyau ba na mun ka hadisin shuba labarin shuba abin wata shugaban malamai cikin hadisin shuba kan hadisi shahararre ingantacce kan hadisin ba kayan arwada ko shuba da ta yawo ya ta yawo kashe mai allah wani hadisi don bai zama hanya mai kyau ba amma shi ne kan da shi ne hanyar da samun mai zai ba a takaice yan uwa hadisin na na tasabi ko tasabi akwai cikin malamai a ta'amur bin hanbal ya yi inkari shi duk cewa shi daga bayan samu ya kuraje a ya koko kan kan raunawa kadara ma da wani malami ya magana a kan raunin shi ya yi ne kan abin da yake wurin shi ni na kawo wannan hadisi na sha kawo shaurare dalilin madogara babba kan wannan hadisi irin hanyoyi da albani rahimahullah ya bi wajen tabbatar da wannan hadisi haka ahmad shakir na imani a wannan karni na babu wani malami da ya kai da shi ma balle yi shi a malamin hadisi ne ba wanda ya kai ma yi shi balle a kiyar shi duk da cewa iya kuskure malami ne kamar iya kuskure haka ahmadu shakir nuna malam guda biyu a wannan karnin sun shi dole ce maka hadisi ko da kasa daga wajen kasa alama da maka ke to ahmadu shakir ya tabbatar da wannan ruwa tana da inganci kyakkyawa tana da hanya kyakkyawa haka albanin wannan wannan dogara da waɗannan manyan malaman yana shi yasa na tabbatar da shi nake bada shi akan fa'ida ta ta tabi shi ne madogara ta kan wannan magana kun yawon malami ya ce bai kanta ba akan abin da ke wuce shi ina wata an gani amma kai zaman tuni wani abu daban na ba wani ko kasawa ta wani ba wani madogara ce wadda dai na da na mace kuma ta kanta shi gaskiya magana sai magana ta biyu hadisi da na bada shi ma na maganar sallah raka'a hudu bayan sallar isha wanda za a baka lada kamar kai su dan da kaza ya yawo an sa shi a cikin jirgi na waje na suna tv ne to dan abin da sanin kama ganin iyawa a kuma irin tunanin a nan ma cikin dan wani dalibai akwai malami da cikin malaman ahlus sunna na Najeriya malamin wata jami'a ce ya kiraye ni kai sai ana karbar karatu ba kai ba karatu ma ya mun tambayin cewa malam wannan hadisi bai inganta ba dalilin akwai alamar bin aka sauransu wanda bai tsaya bai mashi wayan da kyau na ce tsaya ka shi a tun inda mutum zai ɗauko kasaskin ina ka cikin surutun na hannu ne aya ta tamanin da wani abu da muka yi inda ka ba abin da kyau farkon ma maganar na ce wannan ruwaya ɓangaren hadisi marfu'i mun dogara ko na dogara kawo ta ruwa da imam bukhari ya rubuto wanda a cikin ruwa ibn abbas ba magana wannan fadala amma ya tabbatar da raka a hudu bayan sata isha wannan kadai madogara ce kwakwara sai yin raka a hudu bayan sata isha bukhari ya karuwa da ibn abbas hadisin da ya ka fadala na ce mishi amur bin as inda ake maganar mukufin shi bai magana sai a hujja da shi inda ya ka labari na bulu isra'il ba mukufin shi bai da matsala da iya kawo ɗan wani tunani shi haka malamin tunani cewa amur bin as inda ake magana matsala inda ya kawo hadisi wanda yake da alaƙar tarihi magabata da an samu ya samu da tasawai na takardun halin kitab amma ba abin da yake da alaƙa da annabi sallallahu ko abin da yake da musulunci wannan ba alwani wannan tuma kaka nan bayan abu na gaba hadisin ai ba amur bin as na kawo na aisha na gari bin mas'ud ba shi kai na kawo ba hadisin sahabbai guda uku na kawo akwai aisha radiyallahu anha akwai ibn mas'ud wanda har ruwa ibn mas'ud ita ce yake bayanin sallar raka hudu babu sallama tsakanin su kenan hadisi nan da ta albani rahimahullah ya kawo wannan hadisai guda uku yace duk da matsala da aka samu kan marfu'i wancan akwai sallama marfu'i wanda aka cike da rauni kan shi yace amma wayannan hadisai makufai kuma ingantattu sun wadatar da domin masahabai ba sa maganar fadala da ra'ayi dabin da ke na fadara ne ba a yin da ra'ayi ke mutuka ba ta fata ce ko da lafazar makufi ne albani ce hukumar shi garfu an ne hukumar ne mana da ne suke idan ka wani tunanin hadisi da zahiri ta suke magana zahiri ta hanyar tunani kuma ga dalilin da zafi shi wata mana daga baya dai ya gane magana mai bayani da shi na kaji wani wani yawan tunanin da ma'a ce amina wani waye haka wani hadisi ya tabbatacce da suke magana sai ɗan irin wannan masalar kullum muna bayani ɗaliban ilimi su san saɓani ba matsala ba tsakanin malamai wannan ya ce kaza sabai suna da saɓani ba wannan amma wannan saɓani ka ɗauka ayi wannan yi wannan ilimi ne wannan yi kaza ne ko ya yi adam adawa da wani a'a mun sabai sai a wuri guda suna da a wuri guda za su ka fatawa saɓanin juna kowa iya ga madogarin shi ba mu da kofi haka malamai magabata har a yanzu malaman suna haka su saɓanin fatawa ba shi da matsala ba na kan gurin kisa wata rana shahararra wanda Muhammadu Hassan ke ba da labari kusa da mai kyau tana karantar da ilimi ya ce Muhammadu Hassan ke cewa ya yi wata haji a wannan haji ya ce ya yi katari albani rahimahullahu ya je bin ba da zamura ya je haka usaimin ya je shi ke ci hawan kasa da ke cewa ina nan aka yi sallar asuba a wajen a rumbar rumbar guda suka yi ga albani ga bimbar ga usulun ta usulun a dai wannan karnin ba ma da mai musu wannan guda uku ya ce kuma duk da kowa ya san irin saɓani da yake tsakaninsu na fasawa a wuri da yawa tsakanin fasawa gare su da yawa kan balle ma kan hadisi ko kan fatawa ta fiye amma ce hikimar Allah ga mu a wuri guda har sallar asuba a kare yace wallahi tun sallar asuba aka zo aka yi majalisi aka yi tsari shugaban majalisi bin bai idan ce idan su su ma mamara san suna majiran ko su mutum tawai ne ba ba ba da duniya suna majiran masu fatawa su mamara san ce yi aka bude hilin fatawa yace idan fatawa ta zo ta hadisi albani zai amsa ta idan ba ta wata zo ta fiƙi sai mun zai amsa ta in ta wata aƙida bin bar zai amsa ya ce haka aka ce wannan zaman ya ce wala tun da asuba haka zuwa tun asuba kurin a jehona wanda ya ce ya jehona haka ake yi da wani na hadisi albani taɓe na aƙida bin bar na na fiƙi usaimin ta tun da sai haka muka sai sai sallah sallah a zarar ta zo to sallah wani sallah albani taɓe ba su kai shi ga mazalisi ya ce a yace an ta'alam na bin hadisi yace na alam fikira ta duka kida ko mafi ko ko hadisi qur'ani ne sun da tunda duka mu yace duka mata qur'ani ne a sunna kai da mu sunna cikin mu yace albani kaza ka salla dole yace albani kaza ka salla sawa to haka kike gani ban mun komi amma an wannan ta kaza wannan ta kaza kai ba mun sai gumi haka bane ba aka yi ba mun komi wata kalma tawa haka suke zama su kuma da zama da tawon su yau kenan kullum magana abun addini ana diba Allah ne me yin za ka bauta mu Allah kana abin da ya tabbata daga Allah ko daga manzon da Allah ba bane bane ra'ayi ko na na siyasa ta ilmi kullun da kullu kungiya ta a a abin ana neman daidai da Allah daidai da addinin Allah ko zai iya fatawa wani ya samu abu da cikin daidai wani ga da kuskure ko wani ko wani ma ko daga baya in wani ma ko daga baya mun kamar da tawar bani a ko fiye tarajawa ta darbani da to musamman akai darbani ne ya ce sai ne ya kuma da ilimi ba wani dungu ba wani matsala cikin su sai mu gane kan mu tada maka ba hankali ko don sabanin fatawa ba matsala bace ba Allah taimake mu sai adaran ma mun tsaya a darsin mu na karshe a cikin sutul anbiya mun tsaya ta 80 sai ka tashi a 80 insha Allah
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولسليمان الريح عاصفة سليمان mun ba shi an hore mai iska mai ƙarfi ta jaribi amri na allati baraka na fiha wannan iska mai ƙarfi tana tahiya da umarnin suleiman zai ba iska umarnin dokanmu ki gusum da mu ko arewa ki gudu ko ki rage ko ki sabka sabke mu dokanmu ki sabke mu Allah ba shi wannan dama aka hore mai iska zuwa ga ƙasar da Allah ta muka yi albarka cikinta mana sham wa kunna bi kulli shay'in alimi Allah ce game da duk abin da yake gudana muna da masaniya kan komai Allah ce wa min ash-shayatin wa min ash-shayatin man yawsuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik وكنا لهم حافظين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك yace daga cikin shedanu aljannu shedanu mai yagusu lahu akwai masu iyo su huto cikin cikin teku cikin ruwa su hudo mai arzikin cikin kasa arzikin cikin teku lulu lulu zabar jani abu dai na arzikin cikin ruwa ya ce wa ya amalu na amalan dun zalika suna man aiki wanda ba wannan ba na nutsuwa a cikin teku ya ce wa kunna lahum hafizi kuma da cikin mu muka kiyaye su min kiyaye duk abin da suka an ba shi dama ya yadda ya ga dama duk ya lalace gaba وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
fastajabna lahu فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين
yan uwa mun kare ko bayani kan kisar suleiman ko annabi suleiman za mu shiga ta annabi ayub idan mu kuma ce ba kwanaki kusan karatunmu na ƙarshe mun yi bayani cewa allah subhanahu wata'ala ga aure da cikin ƙur'ani iya kawo kisar suleiman sai aka ta annabi ayub yan uwa cikin wannan akwai darasi na Allah subhanahu wata'ala yana jarraba bayan shi na kwarai makusanta da shi da komi ko da alkhairi ko da kishiyar shi misalin annabi suleiman misali ne da Allah ke jarraba bawa mai imani da alkhairi misalin annabi ayu shi ko misali ne na jarraba bawa na kwarai da cutarwa Kisa suleiman kisa ce wadda cewa buduki darasi a cikinta na yadda Allah ke ba mutanen kwarai baiwa da mun koma sat Allah subhanahu Allah ya ba mu labarin Suleiman irin ma addu'a da ya qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yamliku li ahadin قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب kaga nan iya karanta da mu bawa tsakanin shi da Allah ba a shiga karin shi Allah komai Allah ne da babu shi bawa kake na Allah karatu komai a wajen Allah kuma Allah mai iko ne akan komai annabi Suleiman iya addu'a rabbi ghfirli Allah ka gafarta mun gogo Allah gafarta mun nace ga babban abu yace wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah kamar kyauta Allah mai kyauta ne Allah kamar kyautar mulki wanda ka aba kowa irin shi bayana ka yi abinda rabu a bashi mulki ba kowa bayan shi kadai zaba shi kuma ba wani amamaki ya ce inna ka anta da wahab domin Allah kai mai kyauta ne Allah alwahab ne mai kyauta ne yana iya kenan Allah kana iya gaba ne ya roƙi Allah kuma Allah ba shi فسخرنا له الريح
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأسفل وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا أطاعنا فمن أو أمسك بغير حساب وإنه له إنه إن- وإن له عنده وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا روكم وانا وانا أدعو يا أدعو أنا الله الله كما أنا مش الله كيف فخرنا لحوره من سوق كيما سليمان إسكا shi kaɗai aka ba haka ita wannan iska ta jaribi amri tana tahiya iska ke bin umarnin shi ruha haitu asa can an ce asifatan nufin asifatan na ce ruha kakka ɗauka ƙarfin iskar ƙarfi ne na guguwa da kaɗawar gudu a a cikin nutsuwa ake cikin nutsuwa tana da ƙarfin ɗauka komi da kudin kudin fitar amma tahiya ce cikin nutsuwa ba wani tashin hankali wanda ya hau jirgi ya ga alama haka a shiga jirgin sama iya tahiya a dubu na cikin sama na yi zama ba na yi illa shi jirgi na makarar tsoron mai kare ba ta matsala hado ya kada kada da wani tsoron ta tsoron hado ku shi wannan babu wannan hado ba garanti ne kenan iska ce tana ta shi tana kadawa cikin nutsuwa haifu a sabu duk inda ya kada duk inda ya zukuru gutsu ne arewa ne kun za ta yi da shi ba wannan bangare guda an gaya mana wata baiwa da aka mishi ita wa shayaɗin su kuma tsagerin shaidanu kulla banna'in wa gawa duk wani ƙwararren gini injiniya na gini na aljani an ba shi da wani ƙwararre na nutso cikin teku a hudu wani abu an ba shi e duk wani ƙwararren gini da nutso cikin teku an ba shi ya ce wa akharin muƙararren fil asfar wasu kuma tsageru ga wasu aljanin ne yan taurin kai ga sunan ya ɗari musu a cikin da bai bai an ɗari aljani an ba shi ƙarfi aljani a ɗari a cikin da bai bai kurin eh daula ga sanar cikakka ga wannan ga wannan ga wannan shi ga matsayi suna aiki kuma da ke zuwa da mai shiga taka yana da mai an dare mai shi a cikin turke babban ɗan shi haka Allah ba shi wannan ɗan uwa bai wa Allah ce haza a ba'una Allah ce Sulman wannan kyautan mu ce aka baka a ba'una da haka famun al'amsik gaisa ko ka bada ko ka hana bari bincikenka Allah ya bashi kurin kai abin da gada ma kuma na amsa ko ka bada ko ka rike bari mai zarga ka kayan ka ne Allah baka wasu duk wani daula kai abin da ya rika haka Allah ya bashi to don ka ɗauka wannan an ba su duniya kenan a Allah ce wa inna nahu indana da zulfa husnul ma'am Allah ce wannan bawan Allah ce a wajenmu iya da matsayi iya da matsayi babba na kusanci a wajenmu kenan ba abin da ba hal a wajen Allah yace iya da matsayi da kusanci a wajenmu da haka uwa abu ne wanda Allah ke ba bawon shi idan mun diba kaga wannan to ba za ka Allah iya ba mutum kwai daula ya ba shi arziki ka ci asu gurin kullum a Allah iya baka duk da su wannan shi ne kaji ba inda shi ya san da haka lokacin da aka yi wannan mas'ala ta bilkis ai cikin abin da ya so ya gwada bilkis girman mulki ta tsorata ya ji labarin ta kama da suna zawa tana zawa shi ba sama labari wajen wajen da wudu ya sama labari suna da wani gadon sarauta mai mahimmancin gaske ai sulman ya nema wa zai zo mun da gadon ba a fara shi can kada su tumina jiri ana cika bi mana qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin yanzu nan a wada shi ce ya tambaya waye zai zo mun da gadan wannan wannan mata kashin ta zo sai su ko gadon ana kuma da ne don ta kama hanya ta zagwa wurin shi mafi so a ɗauko gidan sarautar a kawo kashin ta zo ƙarin isrutu minan jini ana ce ka bi abin da taɓa mai ƙarin can wani tsagera cikin aljihun bi ƙari na aljihun ɗan bala'i isrutu minan jini ya ce ana ce ka bi ni zan kawo maka da wannan gado abin da taɓa mai makamin kayan da buta daga nan kuma inni alai da ƙauyun amin kuma wannan gado ni ina da ƙarfi doko shi kuma amin in ba na taɓa komi bai da taɓa komin yadda yake zan kama shi ina da ƙarfi doko shi kuma ina da amana kan shi a ganin da yawan aka abin a zuwa gani da ƙwarai to amma suleiman mulkin shi daban ne iya ga wannan akwai ɓata lokaci can ina wani kuma
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
yanzu shi wancan ya ce zai kawo gado kahin a tashi daga aiki daga zama ko a ta kwalar zai da ilimin likitawa sai akwai wani wanda Allah ba shi wani ilimi a cikin littafi ilimi na musamman an ce da wani sunan Allah na musamman ya ce ana a cika bi a ba a jifar da ƙarfi ni kuma zan kawo ma wannan gado kayan kimtawar idanka kayan kyauta wa ido ko ba hira mace ba iya wadin idanu ba bada wasu ayi ba an kare iya wadi kurin gashi falamara mustaqirin indahu kurin suleiman da ya ji gado ga gado a gaban shi tabbata gadan shi ga gadan a gaban shi ba shi da mace ba ga gadan a gaban shi qal hadha min fadl rabbi yace wannan iya daga cikin fadala ta ubangiji na da ya buluwani a ashkuru a ya ce wannan baiwa ce ta musamman daga ubangiji na da ya jarabe ni kai da ya buluwani da ya jarabe ni ne zan gode mashi ko zan budurce kashi kenan kenan isla'i ne allah jarraba shi da zai da mulkin da ya bashi zai gode ko zai kafirce ya ce wa man ya shukuru fa inna ma ya shukuru nafsi duk wanda ya gode ma Allah a wannan kanci zai koma hawa ba Allah zai wani abu ba haka wa manyan kasu ya ce kuma ba ina rabbi da gani yin kare amma amma dai ka kawo ce ka ce ba gode ba dai Allah mu da shi ne mai karfi ba kama Allah ko ta ba da haka wani sun kawo magana kaya kenan Allah na jaraba bawa da fadala da mulki ko da nima da wata duniya wannan shine kissa Sulaiman kuma ɗan Suleiman kaga an kama kenan Suleiman kun je an kawo Suleiman kuma an ka Ayyub shi kuma wa Ayyub Allah ya tsina da rabbahu su kuma sai jarabawa ta matsala ta matsalar rayuwa yace Ayyub ka bata labarin Ayyub idna da rabbahu lokacin da ya kira ya ubangiji shi ani masaniyash ani masaniyatur wa anta arhamur rahimin ya Allah na samu matsala abin ya kai gaya ya roƙi Allah kuma a kaikaice da ladabi Allah ne ne cutarwa ta same ni kuma wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mai jinka masu jin da Allah haka da Allah Allah ta fastajabna la zama da wuya muka amsa mai addu'ar da yayi fa kashafna ma bihi min dur sai muka yaye mai abin da yake tare da shi na cutarwa kamar gaya muku hadisi ingantacce annabi ayu ya zauna cikin jarrabawa tsawon shekara goma sha takwas wani zai ce maka an yi abin wannan yana yanzu shuru an ya kuwa ko yan kallo su ce an ya maka wani kaga da mai kuɗi ne ma da duki wannan kaga motoci da gidaje duk ba su kare an ya fi mala wani ba wani mata yanke ba magana an ya ko ya ko ya Allah ne kama shi haka zai gama kun Allah ya kama wani bai ma tambaya an ya kun zai Allah kama wani to in wani wani rashin tunani ne kai barka iya yanki hukunci tsakanin bawa da mahalicci shi Allah kan jarrabu bawa ba laifin da yi don yi jarrabe shi ta mai daraja haka yake yi wani lokaci laifi ne shi ma jarraba ce ko ma gyara amma mu yan kallo kan mai hukunci da haka ni'ima da ni'ima da a baka ni'ima da zaune jarraba ba wanda ya kwanta matsayin ka a wajen Allah wadata ba ta bayan da matsayinka a wajen Allah kai na kware ne haka talauci bai mutum da kai mutum manzan kowanne Allah ya jaraba bawa abin da ya so annabi ayu ya yi wannan aka wani jarrabawa kuma ya ci jarrabawa shi ma ya ci jarrabawa ta ɓangaren cutarwar tsawon shiga goma sha takwas Allah ce inna wajen nawa sabiran ni'mal abdu innahu awwab Allah ce mun samu ayub mai hakuri ne ce ni'mal abdu innahu awwab ma da da wannan bawa dan bawa ne mai koma zuwa ga Allah kurin yanzu Allah ya ce wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina ayub Allah ya bashi zuriya iya da iya iya da iya kuma da dukiya Allah ya mishi iya dukiya ta kare kuma shi ba bar shi ba aka ɗauke lahiyar tsawon wani shekarun yawa sha takwas ta duk wani makusanci ne zai bar shi banda matar shi an ce akwai abokan shi guda biyu su da kai kusan na karshe da su ma kuma da kika an ya ku ayyuka ba kamar Allah wani abu ba daga shi sai matar shi ruwa da ta inganta wanda muke ba da labarin wani bayan tana tare da shi ita ce har ƙarshen al'amari bayan Allah ya ɗauke da wannan matsala ya roƙi Allah Allah ya min umarni ka biji ƙasa da ƙawarka za ka samu ruwa barin wa sharab na ruwa na sha ka wanke wanka ka sha battanin abin wakana ya roƙi Allah Allah ya addu'a ya ruwa ko daga inda yake yayi wanka ya sha cutar ciki ta warke lokaci guda kuma gangan ciki lafiya lau kuraje ci gaba kodu fau ya kuma layya lau bayar Allah ta dawo ta ta nemo ta kare abinci yan wannan akwai wata tuta take yawo a cikin hannun watsa labaru ana wasa da kullum mutane wace ce ta ɗaya annabi ta rena annabi ta koyi annabi babanta annabi wanta annabi mijinta annabi ba ƙarya ba ce shi daga shi daga ya yi abu shi ba ƙarya ba ce an ka ce ƙarya abin san kusan ƙarya ne ibn kasir ya kawo wannan labari cikin tarihi kuma abin da ke cewa wace ce ake dangana ma da wannan labarin ya ce da ya ɗiya annabi ya ku amma ya ce in ya ɗi dan ya ce yan amma shi ake labarin mutum zai ana ta ce ƙarya ce bakar tabbas abin da bai saba ma ƙur'ani ko sunna ba shi ne ƙa'ida ta labarin gwanin sulaki annabi in ka ji labari da wani gwanin sulaki wanda ya daidai da ƙur'ani da suna ka gaskanta gaskiya ne wanda ya sama ƙur'ani ko suna ka ce ba gaskiya ba ne wanda kuma babu wannan babu ƙarfin ƙur'ani da suna babu ɗin da fuska ba kun ka ji labaru shi ke nan labaru ne su Allah wa alam kun ka tsaya a nan gurin to wannan me yasa a cikin abin da ke wasa wasa da hankalin mutane an ce ta yi annabi ta yi annabi ta yi annabi wani shi a kudan wake ya yi ba da ba wake goyi ba da ba da ba da ya ba gida uku wata yi annabi ta goyi annabi ta yi annabi to me yasa ake cewa wanda ta ce layya a cikin tarihin layya kenan da layya ta ce rahama rahama abin da ya ganta layya ce ibn musulunci to me yasa ake cewa wannan dangana ita dai kenan a tarihin ita matar annabi ayu ya annabi ya annabi yaqub ce kaka ke baban ta annabi ne kakanta ma annabi ne baban kakanta ma annabi ne kuma mijinta annabi ne annabi ayu dan da aka ta aiwa shine zulkifil zulkifil a tarihi haka tarihi ne da yawa da kinci to kenan wannan baiwar Allah amma da wace ce sunanta ita ce dai mata annabi ayu kuma ruwa ta aikata kan haka tabbas ta dawo ta samu a inda ta bar shi sai ta samu ayyubu ya samu lafiya ta ce bawan Allah ta ina tambayar bawan Allah ba ga bawan Allah miji na ba na ayyubu ba san miji ne ba na ya san da lokaci guda ya ce ni ta ce a dara ta kazo da yin ya mu na miji na ta miji na na miji ya ce ni ne ma gaba ya ta gano cewa kudin da kawai gano shi jin Allah ba shi lafiya yanzu sauran kudi annabi ce aka ba wani baba kowa ba iya da wurin baka da yake sussuke sha'ir da alkama wuri guda aka mai ruwan zinariya aka zo shu daga daga sama wurin aka cika wurin da zinariya haka manzo Allah ya tsara kuma ruwa ta tsaka talba da kaba sun tsaya shi haka wurin da yake alkama aka mai kuma ruwan azurfa su ma su wurin cika wurin ba an gare ba zinariya da azurfa duniya haihuwa ji gaba ayyau sun arziki duniya kuma yanzu diya shi na Allah ce wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum yamma aka nubi bule aka limka mishi da ba ka sako wa shahadu misali ana cewa arwaye to nan Allah ba shi iyan da wasu kamar su malaman tafsirin sai mun kasi sun ka tarihi na magabata wasu na cewa albarka aka ba shi daga bata mata ta hijiyar mulki na da wasu ce a wancan iyan aka tada kuma aka ba shi wasu daban bayan sun tashi ibn mas'ud ya kana ba ibn abbas dan wannan biko da kan kullum Allah wa alam shi dai Allah tabbatar da wannan din suka mutu suka mutu a da ya bashi kirki na da ya limka shi an ma tawar hanya ce dai an limka mai abin da aka bashi kaga iya lahiya ta dawo kudi ya dawo kuma iyalai sun dawo kuma samu daraja a wajen Allah inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab haka Allah ya yi shi ya ci jarrabawa hakan Allah ya jarrabawa kurin don ya jarabe shi ne in ma ci jaraba in ma faɗi Allah samu ci jarabawa Allah ce rahamata min indina wannan abin da ce fastajabna lahu fa kashafna ma bi min dur muka amsa mai addu'a muka yaye mai abin da ya same shi na cutarwa wa atainahu ahlahu muka bashi iyalan shi na da wa mithluhum ma'ahum da wasu da wasu kaman su rahamata min indina rahama ce ta musamman daga wajen mun ji Allah wa zikira lil abidin da tunatarwa wa'azi ne ga masu bautar Allah wannan ka dani Allah ba bayan kasir bare ko ana iya jaraba ka da kana bautar kai bawan kware ne Allah jarabe ka kaka ce Allah bai san ka ne ka ci gaba da bautar Allah kur eh Allah ce muke ci gaba da
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين
وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من سالك مثل عبارة إسماعيل da Idris da Zulkifil kowanne a cikin su iya daga cikin bayan Allah masu haƙuri kullum muna sabiri kaji gidan ya ba haƙuri kenan abu na bare ne kowanne ne haƙuri ne Allah bai yi wa da khalnahum fi rahmatina kuma da mun sa su cikin jinkan cikin ramon innahum min salihin wa inna suna daga cikin bayan Allah na kwarai Allah ta maka da su ci gaba wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
kuma dai ya kasa sabuwa dama Allah ce ba sallah ba ce zannu mabucin kihi eh mabucin kihi annabi mai kihi Mm. shine annabi Musa yace izaba mughadiban lokacin da yace cikin hushi yayi hushi da jama'a shi yayi kira yayi kira sun ki kuma yayi gudun zaura azabar Allah yayi hushi ya tahi ya bar su fazanna allan na ƙadira alai ya yi tsammanin ba za mu kumtata musu ba ba ta iko ya gaja da malawo ba ya tsammanin babban mu iko a kan shi a ma na zan da ta wa mun gudu alai su aka matsa mai mana ya yi tsammanin ba za ba za mana ba za ba za kumtata mishi ba na mana kamar ba za ba shi wahala ba kamar bai laifin koyi ba kin laifi ne amma shi bai tsammanin Allah zai mai kamu na wannan gudun da shi ne ya tsammanin ba za mu kumtata mushi ba kan wannan gudun da amma laihi ne wanda ya sa alabar umarni da kihi can dai ba bayan an yi magana na cewa an fasa makarar mutu hadin an yi ƙura'a a cikin jirgin da ya shiga ya shiga jirgi wanda yake ya cika kuma aka yi ƙura'a don a rage yaunin jirgi ƙarshe dai fasahan makarantar mutane aka yi ƙura'a sai yunus ya faɗo cikin wanda za a jefa cikin ruwa jirgin ya shiga ya shiga ya bar mutane zai gudu a cikin jirgin ya shiga jirgin ya shiga aka iya tambal tambal kiran jirgi an mai yawa dole ko a jirmi gaba ɗaya ko a rage to wa za a rage da suka yi adalci aka yi adalci don nasu ne ko aka yi adalci yanzu za a yi ƙura'a za a ware guda a jefa cikin ruwa da alaka gaba ɗaya aka yi ƙura'a kurin nan jaraba sai sunan yunus ya faru aka kama aka jefa ruwa ana jefawa allah ba ki umarni sai haɗe shi shi kenan shi ne fanada fi zulumat ya yi kira cikin duhu cikin duhu ya ce fi zulman an ce ga duhun cikin kihi ga duhun dare ga duhun cikin ya yi kira cikin duhu cikin duhai wani kira ne Allah ilaha- ya kira la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin kai tsaye ya gano kure kuma kai tsaye ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala babu abun bauta da gaskiya sai kai kuma Allah tsarki ya tabbata gare ka ni ina daga cikin masu laifi ya daga masu laifi wannan abin ya yi ta yi wanda wannan shi daga dalilin da Allah ya samar da shi ɗanwan shi ne tana cikin addu'a wadda take da istijabar addu'a akwai ruwa ta imam ahmad hadisin da ya inganta me yawa kana sada bin abi waqas abin da ke ruwa ta matakaita a lokacin namu sadu bin abu waqas ya zo wuce wani usman bin affan sai ya samu usman bin affan ya mai sallama assalamu alaikum ya ce fa mala aini minni ya kalle ni da kyau iya kallo na amma bai mai da musallama ba ya ce sai ni iske umar ta ce umar ga sa'ad nan ga usman nan iya kallo ina mai sallama sallam ko yake ne kuma yadda kallon da kyau a sa kwamfani ka ce mu suka ce a hausa ido ba shi ke kallo ba ko ido hankali shi kallo ba ido ba ce ya sa mu ce kallon ya kaga kallo na ma bai amsa ba ya ga musu umar bin khattab ga abin sun sai umar ya tura kai usman bin affan ya ce usman me ya hana ka mai da ma dan uwanka sallama ya ce a nabi ba sallama ba ta ce na maka a cikin ka kauni ba ita har ta kai aka yi rantsuwa su man ya rantsi shi ba bai sallama ba sa da ya rantsuwa shi ya sallama daga baya usman ya ce sai usman ya gano ya ce astagfirullah astagfirullah kenan ya gano daga baya iya cikin wani tunani ne ya ce wallahi lokacin da zuce ne ina cikin wani tunani wata kalma ce na shi ta a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suna ta sai ji ido na yake ban da ganin ji suna da abin da ke yadda ban da ganin abin da ke gabana a nan sa'adu sai ya gano menene shi ma ya sanar da magana shi ya ce yawon ni mayan baka labarin ta ce ni mayan baka labarin ya ce wata ran muna tare da salama a cikin masallaci sai yake ce musu awwal da'awa zan ga muku addu'a horkon addu'a ta horko da gaya musu bai tafi wani balaban kawai su ya da ke hakan annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga hira ba aka ƙara hira ba kawai annabi ya kama za shi gida sa da yace ni da kaina ne da za annabi zai bace in ba ka dak dak na ba ka haka dan ne san ana bin shi annabi sai wayo a ce abu abu man haza abu saka ne sa da cin abu ne abu haka ne yace ishi ne rasulullahi sai rasulullahi kai magana addu'a da warko kuma kan iyali ita a du'ar zunun addu'ar mai kihi ce isa ga maka addu'ar mai kihi eh addu'ar mai kihi yace wannan addu'a ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yace fa innahu lam yad'a biha muslimun rabbahu fi shay'in ila tijaba lahu amma zan ce wannan addu'a ba musulmi da zai roki Allah ko ma miye kan ko na miye ne sai Allah ya amsa mishi kaji addu'a addu'a ce bisa annabi ya musu shugaban addu'a ce ba musulmin da zai roki Allah wani abu kan wani addu'a da samu shi dan dai an saba ta da kullun kamar ka santa tana da muhimmanci kwarai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ta cikin addu'o'i masu istijabar addu'a da haka yawan mutura cikin sa cikin addu'o'in mu mu an- amma akwai abin da yake yawo na magana a mata wata sallah raka'a kaza a yi sujada a karanta 41 to ba shi da inganci yan waka irin addu'o'i cewa da aka ga yan waka ya cika kan sha wahala duk idan ka ga wata addu'a ko sallah an ce maka karanta wata sura ta qur'ani a sujada ko aya ta qur'ani a sujada Allah da aka ba ta da inganci daga annabin da Allah ya yi kuma ka sha wahala ko duk duk duk qur'ani ne ba karanta sujada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana shi nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida abu hurairah ke cewa nahani khalili an aqra alqur'ana raki'an aw sajida shi annabi ce hana shi abu hurairah ce masoyi na adabi hana ni karanta qur'ani a ruku ko sujada shi a wajen annabi ko sahabbai suna kiran qur'ani ko da aya guda amma ce qur'ani akwai mushaf shine qur'ani a game amma ce qur'ani a wajen sahabbai su ce qur'ani a wajen sahabbai ko da aya sunan alqur'ani inda aka ce maka ba a kaza ba a ga ƙur'ani aka ce ga wani gaba daya a wani gaba daya sun yi musaf inda ce ma ba a kaza da ƙur'ani ko ba a ɗauka in dai ƙur'ani ne ko ayatan ka ɗauka ɗauka in dai ɗauka ne ko shawa kun shi ƙur'ani wannan gaba ana fiye zuwa ana zuwa sunan musaf gaba daya da manzo Allah ya ce masa bai daren jiya an saba kan mun da alƙur'ani suka sai ban wata aya ko ta sura da haka kenan wannan addu'a tana cikin addu'o'i masu shiyafar addu'a kurin a wa'annan talati ko a karanta ta ka karanta ka karanta ba na hakika ba ko kai wuce ranka ko kai kai kai gurin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi an ga mana ko ba wani shi ne kina da an ga maka wani kun yi yi kai gurin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin haka yake gurin kenan kai ma ka zaka yi kurin ka kira Allah kai kai ka ga mu Allah bukatarka amma amma annabi salati wajen farkon addu'a shi ne Allah ya ce kenan wazannun ma'abucin kihi izaba mughadiban lokacin da yake cikin hushi fa zanna Allah na qadir alai ya tsammanin ba za mu kumta ta mushi ba fa nada fi zulumat ya yi kira cikin duhai cewa Allah ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai Allah subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah inni kuntu minaz zalimin ni ina daga cikin masu laifi Allah fastajabna lahu a ta muka amsa mai addu'a da ya yi wannan jainahun na rakam muka tsiratar shi daga cikin damuwa ko bakin ciki Allah ce wa ka zalika nunjin mu'mini haka muke tsiratar da masu imani ke dimi imani a kowane shiga zai koma ga Allah in ga kuma Allah kai ma Allah zai baka mota ita baka kuma me ta ce ana ce ana addu'a balle shiga halin matsala a yau ta yi ta ci gaba
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
wa zakariya kuma je ka ci gaba da ambata mutanenka annabi zakariya shi ma da ce ya ci izina da rabbahu suka je kowa kiran Allah ya ce lokacin da ya kira ya ubangiji shi rabbi la tadarni fardan Allah kaka barin ni kadai wa anta wa anta khairul warithin Allah kai ne yayi masu gade ko dan wannan menene cewa Allah shine mai ba kowa ko ko mai annabi kuma za a mata bar ma Allah komi amma iya roƙo shi Allah ya ba shi mai gado ka bar shi kadai kenan ba shi da kowa ya tso kuma amma misali ba iya roƙon Allah Allah ya bar shi Allah ka bar ni kadai Allah wannan addu'a da yayi fastajabna la sai muka amsa mishi na dan wa kullum bawa kaka sare ma Allah ai za ka iya ce ai matattawa an jiba an yi kogorafi an yi waye an ce za mu bar aiwa za mu bar aiwa eh haka kin Allah ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahana lahu zawja amma mata aiwa sai ya gyara ba ya gyara ba sai mu lalace mu a an go an ayi kogorafi mata aiwa waye ba waye ba ba Allah ita ba Allah ce ya gyara ba aiwa shi gyara ba eh ba ta aiwa haka ne amma aiwa ba ta aiwa amma Allah ce sai muka gyara mai mata shi idan haka take tsarin da aka yi da ba ta aihuwa bace ba amma da Allah ce sai aka gyara eh ma aiwa ta samu aihuwa kuma Allah yake ko eh kaka sare kun ga ma Allah kurin kake sare ga ma Allah komai a gani aka an yi rabi aka komai Allah ne ya canzawa a wannan abin da babu shi Allah gyara shi ba ta aiwata ayu Allah ce muka ba shi kyauta ta yahaya kuma wa aslahna lahu zawja matal muka gyara mai matar shi yanzu ɗan wa an jero annabawa da dama mun ji labarin su yace innahum wa inna annabawa da muka sani labarin su innahum kanu yusari'un fil khairat duk da mutum annabawa amma suna riga riga gwagwarmaya gaugawar aikata duk abin kwarai abu na kwarai duk kowa da shari ba bari kuma wai da unana ragaban warhaba suna bautar mu cikin halin kwaɗai da tsoro wa kanu lana hashirin kuma suna masu kaskantar da kai gare su ake wani ta ce ibada mai kyawun ibada akwai wata hira yau da kace su ba su da suke da wata akida daban wai ana bauta ta ka bauta ta mu Allah don kwaɗan aljanna don tsoron wuta kurin gaba wata ma Allah kurin don yana Allah kurin Allah ne wanda wata aƙida ce daban ba wanda ya yi bada ba sai ta annabawa to su ma suna bautar cikin halin tsoro da kwaɗai bawa iya son ya more ba ya son wahala duk bawa ba ya son wahala iya son kuma ji daɗi ya more Allah ya faɗa da kai baka labarin aljanna a baka a baka labarin ɗan mata a baka labarin kayan marmari a baka labarin nama a baka labarin zinariya duka labarin da kayan jin daɗi a baka labarin kaɗan za a ja hankalinka ka ba da kuzari ka nemo wani gida a baka labarin wuta da larza ta tsira cin wata mai wane ne ka zaɗa ne don ka tsorata kakai haka jin Allah ya an ce annabi ce mutum ya tashi da muke ku muke tsoro da na kamna wannan suyin an ce mutum iya samun daidaituwa kan rayuwar shi iya tsoro iya kuɗi wannan haka ake tsaye daidai wani annabawa ne allah ke bin su suna bautar mu cikin halin tsoro da kwaɗai kuma suna masu kaskantar da kai da daidai wani cikin ibada ta kwaɗai allah samu cikin masu bautar allah cikin kyakkyawan hali Allah kan ta sama insha Allah kiran karatu kuma sai na talata laraba insha Allah kamar da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.